بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin littafin Allah mai girma alkur'ani a cikin kuma wannan wata mai albarka watan ramadan wanda ke cikin shekara ta 1442 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wadda ta daidai da shekara ta 2021 bayan haihuwar annabi isa alaihi salam kuma wannan shine karatunmu na 20 daidai da fatan Allah shi mana muwafaqa ila ma yuhibbu wa yarda bi karamihi wa manni azumi ramadan ya tafi fa sai a ƙara daddagewa a figi kowa ya yagi bakin rabon shi Allah kuma ya samu dace Allah ya mana muwafaqa ta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم مهم.
ألا تشركوا به شيئا مم.
وبالوالدين إحسانا
مم.
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق مهم.
نحن نرزقكم وإياهم مهم.
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن مم.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق مهم.
ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون الله أكبر فالله سبحانه وتعالى يقول يا رسول الله ka gaya ma waɗannan mutane masu haramta wasu abubuwan da ba gaira ba dalili su halatta wasu abubuwan da ba gaira ba dalili ba Allah ya haramta ba ba wata hujja gare su ba to ka ce musu ul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل كجاء موسى يا رسول الله كتي تعالوا كته أتلوا ما حرم ربكم عليكم إن كرن تامك أبن أبنجزنك يا حرم تامكم ba kame-kame ake yi a ce an haramta wannan an haramta wannan ba a ku taho in karanta muku abinda Allah ya haramta muku na gaskiya ba na kame-kame ba farko dai abinda Allah ya haramta muku Allah tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da Allah da komai duk wani laifi da za a yi ma Allah bai kai girman a yi ma Allah shirka ba da dukkan bangarorinta kuwa ko a ce Allah ba ɗaya ba ne akwai wani ko wasu ko a ce Allah na da ɗa dai nau'in ne ko Allah na da mata dai nau'in ne to duk wani nau'i da za a yi Allah shirka da shi to wannan ba zalincin da ya kai wannan to Allah ya ce kada a yi mai shirka da komai abota mai shi kadai a kadai tashi farkon abin da Allah ya haramta shine shirka da Allah wabil walidaini ihsana kuma Allah yayi umarnin ku kyautata ga iyaye wato nan maimakon kada a ce ma wala ta wala ta wala ta uqu auladakum kada maimakon a ce Allah ya haramta ku wulakanta iyayenku to ba kawai su iyaye ba kawai karka wulakanta su shine biyan haƙƙin su ba a'a bayan haramun ne ka wulakanta su kuma wajibi ne ka kyautata musu shi yasa ma ba a yi magana wai karka wulakanta su ba a'a ka kyautata musu iyakar kyautatawa eh bayan baka cutar da su din ba to kuma dole ne ka kyau abu bi ke tattare da su haramun ne ka wulakantar da su kuma wajibi ne ka girmama su ka kyautata musu wa bil walidaini ihsanan ku kyautata ga iyaye kyautatawa wanda duke so su bata da Allah to yi ma Allah shirka da kai ma Allah shirka magana ta lalace ba kai ba rahama sai ran da ka tuba ka bari in ko ka kuskura ka ta hilahira da shirkan nan shirka mai muƙabala da musulunci wanda ke raba mutum da imani to wannan ba kai ba rahama har abada Allah ya kiyaye mu abin da yasa dan mun ce shirka kala uku ce akwai karamar shirka manzo Allah ya faɗi karamar shirka ita ba raba mutum take da imani da musulunci ba ita sabo ce karamar shirka kamar riya da ojibu da girman kai da sauransu wannan duk annabi ya ce karamar shirka ce amma babban sabo ne kuma to wannan ba ta dawam ba ta kai ba ta dawamar da mutum a wuta ba kamar shirka ta bauta ma wani Allah kai tsaye ba ko kuma kankanuwar shirka kwarai wadda take da wuyar ganewa wadda duk mun yi bayanin sannan Allah ya kiyaye mu to shirka ta farko ita ce ake nufi wadda in mai mai yin ta shi sam sam ba musulmi bane bai da imani to wanda duk ya mutu yana yin ta dan wuta ne yau ita ko karama wanda ya mutu yana yin ta mai sabo ne irin sirriya da makamantansu Allah ya kiyaye mu da dukkan su haka nan kuma bayan ka kadaita Allah ka bauta mai dubi yadda Allah ya kawo haƙin iyaye kusa da haƙin shi ya aji saboda su iyaye ai halittarka ne kawai ba su batun da ba mai iya yin halitta sai Allah ko amma ai meye ba su maka ba wane ne kuma yi maka wani abu wanda ya kama da abin da iyayenka suka yi maka ai babu musamman uwa musamman uwa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya tambaye ya tambaye ya rasulullahi man ahaqqu bi husni suhbati ya rasulullahi ko kuma wani hadisin yace man abarru wane ne yafi cancanta da in kyautata mashi a duniya annabi yace uwarka sai yace sannan wa kuma ya rasulullahi sai annabi yace sannan uwarka sai kuma wa ya rasulullahi sai yace sannan uwarka sai kuma wa sai annabi sannan he ubanka sai babanka ta gani musamman uwa wadda Allah ke ta dan Allah Allah yake fito mana da wahalhalun ta qarara yace wasana al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wani goye ce wasana al-insana biwalidayhi husna mun yi dan dan mutum wasiya ya kyautata ga iyayen shi to ya hudu ba ya gani hamalathu ummuhu karham wa wada'athu kurham wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra haba tun da nan da aka ce ka shiga jikinta ba sauran zaman lahiya ba tsugunni ba tashi ba lahiya har ka zama da wata tara da kwana goma ko fiye in ka fito din kuma ana murna ka fito kuma ita sannan wani sabon aiki ya same ta kai ba ita ba daina ma aiki har sai ka zama mutum sosai daga lokacin da baka kai ka iya yi makanka wanka ka iya makanka wanki da sauran abubuwa ba ai aiki dai na nan kan uwa ko to kuma in ka zama abin da ka zama ma duk duniya ba za ka samu wani mai mutum mai tausayin ka mai son a taimake ka ya taimake ka kamar mahaifiya ba mahaifi namiji sai dai ya biyo bayanta saboda haka Allah na jan kunnan kowane ɗa game da iyayen shi wabil walidaini ihsana ku kyautata game da iyayenku su ba bauta musu ake ba amma kyautata musu ake duk wani abu na kyautatawa dibi abinda Allah subhanahu wataala ce wa qul lahum qawlan wa la taqul lahum uff in magana ta zama ta bacin rai ce ko kai kada ka ce musu ko kai kada kada ka ce wa shi ne ana ma wani abu ka ce kash ka nuna dai ranka ya ɓaci ko baka ji daɗi ba to ko kar ko haka kar ka ce ma uwa ko uba eh magana duk da zaka yi musu ta zama ta girmamawa ta jin daɗi ta mutuntawa mai sanyaya zuciya ko da sun kai matsayin sun girma sun tsufa ka san zama da tsoho sai haƙuri ko to duk irin kataniyar da za su yi maka ta tsufa kai kada ka kai kakkai fushi in kai fushi ka zama na abu kai kuma za ka kunna ma kanka bam da kanka duk irin rubin tsufansu daure lallaba tarairaya ka samu ka kai gaci ka gani menene Allah subhanahu wataala yake cewa in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin Allah ya san cewa in aka tsuha din nan akwai damuwa in ɗaya daga cikin su ko dukan su ya kai matsayin ya tsuha kai kuma kana tare da shi to kashe dinka duk abin da za su yi ma na damuwa fala taqul lahumu uffin ko kash kada ka duk abin da za su yi kakka nuna wai kai ka kosa ranka ya baci yi kokari ka lallaba su gane cewa baka baka kosa ba to Allah kai mana muwafaqa duk irin ibadarka duk yawan ibadarka in ya zama na tsakaninka da iyayenka ba zaman lahiya to Allah ma bai san ibadar Allah bai san ibadar ka gani me sabon me wulakanta iyayen shi duk abin da ya ga dama ya je ya aikata na alhairi ba shi ba aljanna haka manzo Allah ya ce wanda ke mutunta iyayen shi kuma duk abin da ya ga dama ya je ya aikata aljanna dai sai ya shige ta kun sha ji sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi mutumin kirki mai yawan ibada ya zo mutuwa al'adar sahabbai saboda ƙarfin imanin su duk wanda zai mutu sai an jayi kalmar shahada to akai akai shi ya kasa yin kalmar shahada tun ana sauraron yayi bai ba aka fara lakata mai ya kasa faɗi maza Allah ya zo da kanshi aka lakanta mai ya kasa faɗi kai aje a bincika ko yana da wani mugun aiki ne da ba a sani ba aka tambayi matar shi tace ai ta bata san komai ba game da shi sai alheri aka bincika aka ji gon uwar shi to me ya wane wane danki me matsayin shi a wajen ki tace wane ai ai kada Allah ya gafarta mai ba ni ba shi to kaji inda matsalar take annabi ta kiyaye mai kada ya je ya shiga wuta tace ina ai ya je ya shiga wutan ma annabi ce to haka kika ce eh to shikenan ku ka ku hada mun wuta anan ba ba kan ya je ya shiga ta lahira a fara daga nan ku hada mun gumagumai a kunna wuta aka ku hada gumagumai aka kunna wuta annabi ce ina yake ku hito da shi a dauko shi a jefa cikin wutan nan to da ta gafa da gaske ne ta ce a a a ta ta yahe mai ta yahe mai ta yahe annabi ce to ai wannan wutar ai ba komai bace akan wanda zai tunkara idan kin idan baki yahe mai ba to sannan tana cewa ta yahe mai sai ya faɗi kalmar shahada sai ya cika to wannan bai isa wa'azi ba ya isa wa'azi kuma shi wulakanta iyaye yana daga cikin abin da Allah bai bari sai ka je lahira duk mutumin da ya wulakanta iyayen shi to Allah ba zai gama lahiya ba Allah ba zai bar shi sai ya je lahira ba tun duniya sai Allah ya jefai da wani bala'i wanda za a rika cewa yau ai ga irin sa nan ba nan yi ma uwan shi kaza ba ba nan yi ma uban shi kaza ba eh sai sai Allah ya bashi so min tabi tun a duniya yana daga cikin laifukan da Allah sai ya dandana wa mutum wani abu tun a duniya kafin ya je lahira saboda haka waɗanda Allah ya sa suna da iyaye a raye to si hattara waye wuta ce jone a wajen makogoranka lallaba taka tsantsan ka samu ka wuce lahiya eh amma in kuma ka samu ka wuce lahiya kuma to ka shikenan ka ka gama cin riba in ko ka kuskura to yanzu ka makale Allah ke ba iya ba ta kama ka ka bauta ma Allah ba kai ta kokari kai to sai Allah ya ce bai san ibadar taka tunda ba ka ba ka shirya da iyayenka ba sai me kuma to ai hattara Allah ya kiyaye mu yawa masu yan zamani yan zamani ai taka tsantsan dan yanzu an shiga wani bala'i a zamanance in aka auro mata ita ce ke da komai da komai akwai wanda in uwar shi na son wani abu gurin shi in bata biyo ta hanyar matar ba ba za ta samu ba ko babu akwai wanda ko uban shi ke son wani abu in bai biyo ta hanya hajiye shi ba ba za a samu ba in su suka zo suka tunkare shi sai ya kama su da fada kamar shi ya haife su ba su suka haife shi ba to ke hajiya kaza kaza kaza kaza kaza ko kuma kai alhaji ko kai malam kaza kaza ba an yi kaza an yi kaza ba ba zai yi abin ba amma an raba in an koma ta wajen mata an ce kinji kinji ta ce to kai alhaji hajiya na son kaza ko alhaji na son kaza a dauka a kai min shikenan ko ko daga kai ba zai ba saboda ya yi ganin darajar matar da uwan ya yi ganin darajar matar da uban to kaga wanda ya samu kanshi haka ai ya lalace ya lalace ya gama lalacewa Allah ya kiyaye mu to da yawa yanzu mutane musamman wanda zamani ya hure mu kunne haka suke ga ƴan mata yanzu wanda su ma suke masu hurarren kunnen matan banza in ma za a auri mutum sai an ce wai a duba akwai wanda za a aura din akwai ulsa ko akwai hawan jini ba walsa wadewa zaki aurawa na to yaya ba walsa ba hawan jini wai uwa in yana da uwa to akwai walsa kenan saboda ita in ka in aka aure ta so take kawai ka zama kamar danta yadda ta juya ka haka zaka ji to in ko akwai uwarka kana jin kuma maganar ta ai kaga ba za ta yiwu ba sai dai in ka zama dan banza kai ma ka biye mata ko eh kun zama ƴaƴan banza tare eh hawan jini kuma shine in akwai kishiya in za ta zauna da kishiya to akwai hawan jini eh in kuma akwai uwan uwan miji to walsa ce balle a ce za a zauna gida ɗaya wayyo Allah ai abun ga wata ga wasu ma bayyo a ce yana zaune a gida kuma ga uwar shi can gehe guda ai wani sai da in uwar za ta zama kamar ya aiki kai wani ya aiki ma ta hi uwar shi daraja a gidan shi duk ba ga yanan me ba a gani musamman dai wanda suke karatun boko ya hure musu ba su san addini ba sun lalace sun fi yin irin wannan ba na ce su kaɗai ke yi ba ko ana samu a kowane ɓangare amma nan wajen an fi samun haka ma'ana 'yan boko zalla wanda ba su san addini ba ba su da tarbiyya irin ta addini su matarsu kawai sai dangin matarsu saboda haka in ya samu matar shi uwar shi ma ba za ta iya zama gidan shi ba sai in matar shi na so balle wasu dangin shi sai dai matar duk da kawo danginta ta cika a gidan amma shi dangin shi ba su isa su zo su walwala ba ko da uwar shi kaga wanda ya samu kanshi a haka ai ya samu kanshi cikin bala'i kuma za ka ga wani wani a haka yake bai damu ba Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da bala'i na duniya da lahira baki ɗaya to wulakanta iyaye bala'in duniya ne da bala'in lahira Allah bai bari sai ka je lahira tun daga duniya sai ya wulakanta ka an ga alama to Allah ya kiyaye mu wa bil walidaini ihsana Allah subhanahu wataala ya ce yayi yayi umarni ku kyautata ga iyaye tunda aka ce ku kyautata musu kaga maganar wulakantawa ma bata taso ba kenan ko Allah ya kiyaye mu wala taqtulu auladakum min imlaqin kuma kada ku rika kashe ƴaƴayanku in kun haifa min imlaqin wai saboda talauci saboda ku talakawa ne ba ku da abin da za ku ci da su kuna tsoron wahala kun haifi ƴaƴan kuma ku kashe to kada ku daina yin haka jahiliya suna yin wannan an haifi dan amma saboda gudun ka a sha wahala sai a kashe ana cikin dama talaucin kenan wannan tana da bambanci da ta suratul isra' ita ta suratul isra'i cewa Allah cewa wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin wannan ko min imlaqin eh wannan akwai talaucin ne dama a cikin shi ake sai aka haifi dan to ka a kashe wancan kuma wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin shi ba ma cikin talaucin ake ba amma ana tsoron in ƴaƴan suka taru kuma talaucin ya shigo saboda haka da an haifa shi a kashe kada ƴaƴan su taru talauci ya baibaye mutum in ji hiji a zuciyar shi ba in ji tawakkalinsa ba in ji tawakkali da Allah ba ko to Allah ya ce kada ku rika kashe ƴaƴanku saboda wai kuna ganin kuna da talauci dan jahiliya suna yin haka nahnu narzuqukum wa iyyahum ai mu ne ke azurta ku kuma din in ma kun kashe ƴaƴan sai ku kadai ku ke ba kanku abinci ai kuma abin da za ku sa bakin kuɗin mu ne ke azurta ku to haka kuma da su din su ma in kun bar su mu ba ba za mu rasa abin da za mu ba su ba saboda haka kar ku kashe su mu ke ba ku abinci su ma mu ke ba su ka gani sai aka gabatar da ku sannan su din can kuma da aka ce khashiyata imlaqin sai aka ce nahnu narzuquhum wa iyyakum sai tsoro kuke ku kuna da wadata ko kan ku haihu ƴaƴa su sa ku cikin talauci to ku kyale ku kan ku kashe su nahnu narzuquhum in sun zo din mu za mu ba su arziki mu za mu ci muke ci da su wa iyyakum kuma din da kuke takama kuna da shi ai muke ba ku ba kuke ba kanku ba saboda ka ji hikimomi na alkur'ani can na hannun rizukukum nan na hannun rizukukum wa iyahum can kuma na hannun rizukuhum wa iyakum ko nan wala taqtulu auladakum min imlaqin can kuma khashiyata imlaqin can bai riga ya faru ba ana tsoron ka a tara ƴaƴan talaucin yazo nan kuma a'a akwai cikin talaucin ake an haifi ƴaƴan to ana tsoron kuma wahala ta karu to duk dai kada a kashe ƴaƴa saboda tsoron talauci kada a kashe ƴaƴa saboda kuma ana cikin talaucin Allah ya kiyaye komi Allah ke bada yi Allah bai kawo mutum duniya ba kowane ne sai da ya shiryo mai abin da zai ci ya shaye komai tun mutum na da arba'in uku a cikin mahaifiyar shi wata hudu kenan Allah ke rubuta mai ga ajalin da zai yi a duniya zai yi shekara kaza da wata kaza da kwana kaza da awa kaza da minti kaza da sakon kaza zai rayu mai arziki ne ko basarake ne ko batalauci ne ko mawadace duk za a rubuta abinda zai ci ko kwaya gero ce in ba a rubuta ta a rannan ba har ya gama duniya ba zai ci ta ba abinda kuma aka rubuta zai ci ko ha ana ha maza ha mata bai barin duniya ya cinye ta to me ya damu ka Allah ya riga ya gama komai abinda ke da wahala kawai mika al'amari ga Allah a dogara gare shi shike da wahala eh ka miƙa al'amarinka ga Allah kai ta bin hanyoyin da Allah ke badawa ka nema sai Allah ya baka kowa kuma ka bar shi da hannun Allah Allah zai san yadda ya tafiyar da shi tunda shi Allah ya gayyato shi duniya ya kawo shi da ya gayyato shi bai gayyato shi haka nan a banza ba sai da ya shirya mai gurin kwana da abinci da komai da komai gwargwadon iya arzikin da aka yanka mashi saboda haka ba dalilin wani ya kashe wani wai don kada a yi talauci na hannu razuqukum wa iyahum to wannan kenan to kaga yanzu shi ma wannan yana daga cikin wasu na da wannan matsalolin wasu suna ta kokarin kassa haihu kassa haihu saboda kassa sha wahala ko eh kassa haihi yaya da yawa talauci ya baibaye su ya za su yi da yaya ya za su ci da su duk wannan tunanin ya baibaye mutane yanzu mafi yawa ba ma a so a haihu da yawa saboda wai kada talauci ya mutum yawa kada mutum ya ta wahala to kai kai ke ci da kanka balle ka ci da wani kai ma ba kai ke ci in Allah bai ci da kai ba kai ma da wani ma za ka wuce ko abinda kake da shi din kai ke nemowa kuma so nawa mutum ya zama yana cikin talauci zai ta haihuwa ƴaƴan sai ya haifi ɗan da zai rike shi da dukkan ƴaƴan da ya haifa har ma da dangin shi baki ɗaya ko ba haka ba so da yawa ma sai ga wani dan autan ne ko cikin kananan ƴaƴan shi Allah zai ma wani arzikin da zai rike dukkan iyayen shi da yayyen shi da dangin duk shi zai dauki nauyin to in ka ce inda ka ce ba za a haife shi ba inda ka iya hana a haife shi din duk da kun ta zama cikin talaucin wani dan ma ka haife shi nan arzikin ka yake ko haka ba mutane nawa ne ke takama da ƴaƴa shi bai da kokobo amma yana takama da ɗan shi shine wane da abin da yake so na duniya ana mai ba da ɗan yake takama ba to inda bai haife ba da ya kashe shi ya ce shi bai talaka ne ba zai haifi ɗa ba kashe shi zai da ya kashe shi da ya za a yi da ya mutu talaka kenan to Allah ya kiyaye saboda haka da abin da Allah ya shiryo to a bashi ya tahi a nemi taimako gurin Allah shine abin da ya kamata Allah ya mana muwafaka yawwa wala taqtulu awladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum abinda ake kamfe da shi shine ka haifi 'ya'yan da yawa ka rasa yadda zaka yi da su to duk dai wannan kamar hujja ce ba hujja bace mun ga wani ya haifi 'ya'yan rututu kuma duk sun zama shiryayyu mutanen kirki bai kuma kasa ci da su ba har suka zama mutanen kirki suke amfanin al'umma mun kuma ga wani dan nashi ɗaya kwal shi kenan kuma ya kasa ci da shi kuma ya lalace ya ku zama matsala a cikin al'umma ko ba a sha gani ba saboda haka ba abin ba yawa bane ba karanci bane sai a ce to ka haifa da yawa ya za ka yi ka tarbiyyantar da su ya za ka yi ka ai wani na nan ya haifi ɗayan ne ma ya kasa tarbiyyantar da shi Allah ya yi shi lalatacce kuma ya buwaye al'umma wani na nan kuma ya yi surututu amma kuma Allah bai lalata mai ko ɗaya ba sun zama suna ta taimakon al'umma ko kowa ya kwatanta zai hanga ko a unguwarsu ko a garinsu ko a ƙasarsu ko ba haka ba saboda haka duk abin hannun Allah yake ba hannun dabara da hikima da kauce-kauce yake ba Allah kai mana muwafaka wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan haka nan kuma Allah subhanahu wataala ce cikin abinda Allah ya haramta muku kada ku rika kusantar fawahish miyagun ayyuka na saban Allah musamman zina in an ce fawahish an fi saurin kawo zina ma zahara minha abin da ya bayyana na alfasha wa ma baban da abin da ya boyu duk ku bashi malamai suka ce su larabawa suna kyamar zina a lokacin amma kyamar da zina da suka fi kyama ta bayyana wanda za a gane wane mazinaci ne amma ta ɓoye za ka ce ka yi can abin ka ba wanda ya san kana yi suna ganin kaman ba komai da shi ne Allah ce ma zahara min hawa ma baɗa duk a bari da taɓa bayyanan da taɓa yin duk a bari a gani Allah yana cewa ai muhsini na gaira musabihina wala mutakhizi akadanin ko yau suna da ittikhazul akadan larabawa suna wannan ba sa yin zina a fili a tabbatar amma mutum zai samu wata su rika zaman haka nan kawai ta zama kamar matan shi amma can a boye suna abubuwan da suke kawance kawai to duk hawan nan duk abin shi Allah ya hana sifah kenan sifah zo mu zauna kawai ba tare da aure ba ai ta zaman banza ko yan uwanmu ya rabu suna cewa wajo ko wajo ko a zo a zauna haka nan ba aure ko to Allah dai ya hana wannan to alfasha ko zinace ko ma menene duk abin da yake da alaka da alfasha ba zinace kadai alfasha ba duk mugun zaben Allah alfasha ne liwadi ne to duk a kunni nisance su kuma abin da Allah sai ya sa subhanahu wataala yake cewa kada a kusanci zina saboda ita zina tana da muqarrabai kafin akai kanta tana da muqarrabai to ka aje kusa da ita muqarraban nata ma ka a aikata kenan eh annabi sallallahu alaihi wasallam ce zina idanuwa kallo zinar kunne ya saurari magana zinar hannu ya kama zinar kafa ta tafi inda za a yi banna ka gani to karshe dai zinar zuciya kuma ta rika ruwaitawa tana wasuwasi da abu to duka in waɗannan sun yi to daga ƙarshe farji ne ko ya gazgata ko ya ƙaryata haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce daga ƙarshe ko farji ya gazgata ko ya ƙaryata ka gani to dan haka kaga wannan duk muqarraban zina ne daga kallo ake farawa inda tsautsai sai magana ta shiga inda inda tsautsai sai hannu ya shiga sai kafa ta tahi to har dai zuwa kuma inda za a Allah ya kiyaye to shi yasa Allah ce to kada ku kusanci zina ko waɗannan muqarraban nata ma kar ayi kakka kalli matar da ba taka ba kallon da ya wuce ka'idar shari'a kakka yi magana da matar da bata halatta gare ka ba maganar da ba ta lalura ba kakka taba matar da bata halatta gare ka ba in ba da lalura ba ka gani to balle kuma abin da ya gaba Allah ya kiyaye mu to da haka Allah ke da yanzu in zai magana zina sai ya ce kada a kusance ta ko a Isra'i ma cewa wala taqrabu zina kai tsaye ba ma fawahishan aka ce ba sai aka ce kan ku kusanci zina kawai kai tsaye dan an ce da an ce fahisha to an fi saurin kawo zina liwadi to da kuma sauran saban Allah Allah ya kiyaye mu ma zahara min hawa ma badan wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada kuma ku kashe rai wanda Allah ya haramta Allah ya haramta kisan kai kada ku kashe rai illa bil haqi in dai ba da haƙƙin kashewa ba kada a kashe rai haka nan ba gaira ba dalili annabi sallallahu alaihi wasallama yace la zawalu dunya ahwanu ala Allah min qatlil mu'min gushewar duniya dukanta ta fi sauki a wajen Allah fiye da a ce an kashe mumini guda daya ka gani kuma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an je lahira abinda za a fara hukunci akan shi banda wajen ayyukan ibada sallah za a fara budawa amma abin da ya shahi laifuffuka kisan kai za a fara dubawa shi za a fara yin hukunci akan shi in an samu mutum mai kisan kai ne mai kakkashe mutane ne to wannan ai kaga fayil din shi da mabatacce ne kenan kamar yadda in wajen ibada ne da an ga sallar ka batatta shi kenan sauran aiki ma ko yayi kyau aikin banza ne ba zai zama karɓaɓɓe ba tunda sallah ba ta yi ba Allah ya kiyaye mu saboda haka kada ku kashe rai kashe rai mugun abu ne bibiyar da Allah musamman musulmi mai imani bibi narkon da Allah ya faɗi cikin suratul nisa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan ko wanda ya kashe mumini da gangan jibi abinda Allah ya ce fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa ajjalahu azaban azima duk wannan narko ne akan wanda ya kashe mai imani da gangan sakamakon shi jahannama ko ita ba ta ishe shi ba Allah ya kuma zai dawwama a cikin ta kuma Allah ya fushi da shi Allah ya tsine mai ya nisanta shi daga rahama kuma ya shirya mai wata azaba mai girma kowane ɗaya nan bala'i ne mai zaman kai to duk akan wanda ya kashe mumini guda ɗaya ne to da haka kisan kai in ba na shari'a ba shi wanda shari'a ta ce a kashe ba to akwai haɗari da yawa wala ta ƙadudu na musulunci harraman Allah illa bil haƙƙi sai dai da haƙƙin kashewa inda haƙƙin kashewa shi kuma inda haƙƙin kashewa ba kai za ka kashe ba hukuma ce za ta kashe yawa ko da haƙƙin kashewar ba kai za ka kashe ba hukuma ce za ta kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin jinin mutum musulmi bai halatta sai da ɗayan abu uku ko dai ran mutumin ya kashe wani da gangan shi ma shari'a ta yadda a kashe shi ko kuma a'a yayi zina bayan ya zama mai aure muhsini kuma yaje ya zina aka tabbatar shi ma a kashe shi ko kuma wanda yana musulmi ya yarda a tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'a yana musulmi sai je ya yarda ya ban musuluncin ya zama wani abu daban to wannan shi ma jinin shi ya halatta a kashe shi amma ba zai kashe su waɗannan guda uku haka nan mutanen unguwa za mu ce shi ke na a'a ga wani ya zina mu kama shi mu kashe ko kuma a wani ya kashe wani mu ma a taru a kashe shi ba haka ba ne ko kuma wani ya yi ridda a zo a kashe shi a'a hukuma ce za ta yi hukuma ce za ta bincika ta tabbatar da gaskiya abin sannan in ya cancanci kisan ta kashe to shi ne kawai amma wani ya kashe wani haka nan Allah bai ba shi dama ba Allah ya kiyaye mu in kaga an baka dama ka kashe mutum sai dai in tasowa ya zai kashe ka zai zalunce ka haka nan ya taso zai kashe ka to wajibi ne ka kare kanka wajibi ne ka kare kanka da duk abin da zai hana ya illata ka in ka iya kare kanka ba sai ka kashe shi ba to ka kare kanka in kuma ya zama akai in ba ka kashe shi ba yiwo kashe ka zai kai ma ka kashe shi ba matsala wannan ka kare kanka ne dole musulunci ya yarda da wannan ko dokar duniya ma yanzu ta ta ta tsare-tsaren mutane ba ta Allah ba haka ta ce ai dole ne kana iya kare kanka ko yau to ta Allah ma haka ta ce in mutum ya taso zai kashe ka kana da yadda za ka yi to kakka bari ya kashe ka ka kare kanka ko da za ta kai ga ka kashe shi ne kakka bari ya kashe ka a gani amma an ba wannan ba to bai halatta a kashe mutum haka nan ba gaira ba da ne saboda haka waɗannan bayan allah da allah ya jarraba da kashe-kashen mutane ba gaira ba dalili da kwace dukiyoyinsu da ƙonawa wallahi ba daɗi kan a cikin al'umma amma su ne abin tausayi su abin tausayi ne kuma gashi dukkansu suna da awon su musulmi ne inda zai yi ya kamata a zaunar da su a yi musu wa'azi wannan aikin da kuke ba alheri bane gare ku a duniyan ma ba alheri bane ka je ka kashe mutane ka an so dukiyoyinsu ka zo kawai ka mika ma wani kai a san maka kana can daji zaune ba cin mai daɗi ba shan mai daɗi ba kwanciya guri mai daɗi ba wata rayuwa mai daɗi kullum kana firgice kana tsorata ka a zo a daren ma kana tsoratan ina kanu fa kuma gashi ga haƙoƙin kashe bayan Allah da ke kanka ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له haba wanda Allah ya jarraba da kashe mutane ai abin tausayi ne abin tausayi ne bala'in da yake daukan mu kanshi kuma gashi mai wanda ka kashe kuma duk laihin shi zai dawo kanka ga laihin ka kashe shi ga kuma duk zunuban shi a loda maka to in ka je lahira kai ya za ka yi eh haba hilali masu kashe mutane da Allah ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri mu ne muku addu'a da bakin bare-bari mai albarka Allah ya shirye ku Allah ya shirye da ku Allah ya sanya ya zukatanku Allah ya kama hannuwanku ku daina al'umma duk a zauna lafiya wanda ya shirya muku wannan ku rika yi ya cuce ku Allah ya saka muku Allah ya saka muku Allah ya saka mana baki ɗaya ولا تقتلوا أولادكم ولا تك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون to waɗannan abubuwan guda biyar guda goma ne Allah ya faɗi amma an faɗi biyar yanzu zalikum waɗannan abubuwan da kuka ji Allah ya faɗi wasakum bihi Allah ya ne muku wasiya da su ku tsaya ku kiyaye su da kyau kakku ma Allah shirka kakku lakanta iyayenku ku rika kyautata musu kada ku kusanci alfasha kada ku kashe rai ko biyar ne aiko Allah ta shirku bi shi a hudu da isana wala taqrabu auladakum min imlakin ka ku kashe ayanku wala taqrabu fawahisha wala taqtulu nafsa allati harrama Allah biyar din nan Allah ya ne muku wasiya fa da cewa ku kiyaye su da kyau la'allakum taqilun dan ku fahimta ku hankalta ku gane cewa yin waɗannan cutar da kawunan ku ne waɗanda kuka yi mawaɗin in ka yi Allah shirka kanka ka cuta Allah ba mai iya cutar da shi in ka wulakanta iyayenka kanka ka cutar don ba a ce in ka wulakanta su Allah zai kama su da wani laifi ba kai za a kama in ka kashe ‘ya'yanka ba a ce suna ‘ya'yanka na da laifi ba kai dai Allah zai ɗora ma bala'in in ka kusanci zina ko ka aikata ta alkowace irin alfasha ce kanka ka cuta in ka kashe rai ma kanka ka cuta to saboda haka zalikum wasaqum bi Allah ya Allah ya nemi wasiya da wannan ku kiyaye dan ku zama masu fahimta masu hankali ku kiyaye abinda zai amfane ku ku nisanci wanda zai cutar da ku wanda ya ji in kunne ya ji jiki ya tsira ko na'am ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكل لا تكل لا نكلف نفسا إلا وسعها نعم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى
نعم وبعهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون الله أكبر شكرا بيرنا تعالوا أتلوا ما حرم ربكم تقوم ما حرمت ما تشوا كذا حرم ني كذا حرم ني كذو كذي غاهو abubuwan da Allah ya haramta in kuma ka kirkiri wani abu da can daga ban kace Allah ya haramta ba wanda ya haramta ba kuma to Allah zai kama ka wala taqrabu malal yatimi kar ku kusanci dukiyar maraya allati harrama Allah wanda Allah ya haramta eh maraya waye maraya wanda uban shi ya mutu yana karami bai kai ga matsayin balaga ba kar ku kusanci dukiyar shi da da zalunci da barna illa billati hiya ahsanu in kan kun ga kun kusanci dukiyar maraya sai dai da mu'amala wanda take mafi kyau a zaka rungumi dukiyar shi ne dan ka kiyaye mai ita ka inganta ta kafin ya girma ka danka mai abin shi wannan billati hiya asani ne ya ya halatta ka kusance ta ka rike ta saboda wannan har ma in dukiya ce yana da kyau a rika juya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittajiru fi amwalil yatama kai la ta'kulu hazzakatu in dukiya in kudi ne da yawa kada kai ta ajiyar su kawai a banki in akwai hanyar da za a juya a rika samun riba a rika juya su annabi ya ce a rika kasuwanci da dukiyar marayu don kada zakka ta cinye su in in kudin sun yi ta zakka duk shekara za a ɗibi zakka duk shekara za a ɗibi zakka in ya zama da duk shekara ɗiban zakka ake ba su karuwa kaga za ka yi musu gurbi kenan ko saman ana juyawa fa ana samun riba kaga kila da yan hidimomin su sai a rika yi musu a cikin riba har ma kuma uwar kudin na karuwa kafin dai su kai matsayin su an shi abinsu a gani to duk wata mu'amala da zai inda kyautata musu za ka yi ka rike musu ba cuta ba Allah ya yarda ka rike ta ka kusance ta dan ka kyautata musu amma in dai ka kusance ta ce dan ka cinye to manzo Allah subhanahu wataala mun wuto aya cikin suratul nisa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wadanda suke cinye dukiyoyin marayu ta hanyar zalunci ba ta hanyar rike musu da kyautata musu ba su sani kawai abinda suke ci a cikin cikinsu wutar jahannama ce suke ci ma cikinsu kuma da sannu za su je su shiga wutar sa'ira in ba su cire wannan haƙƙin daga wuyayikansu ba saboda haka waɗanda marayu ke hannunsu aiki ya dube ku a yi hattara a rike a kyautata kada a yi ta ƙoƙarin cinyewa ana murƙushewa ko ba haka ba ka rike wa mutum kuma in ka rike ma maraya dukiya lokacin da kaga ya girma ya kai matsayin zai iya tasarrufi da kayan shi ba ce kai ta rike mai ya ta gungune yana cewa wani ya rike mana kaya ba a'a ba dalili nan ma zalunci ne in ya kai matsayin zai iya rike abin shi abinda Allah yake kawai ka, ka gwada shi in kasuwanci ne ka dan ɗebi dan wani abu kaje to wani ai tunda yanzu dai ka dan fara abin nan ga in kudin da yawa ga wata 'yan miliyan ɗaya je ka tsawo kaza ka ɗan rika abin gamu ga yadda abin zai kasance to in ya tsawo ɗaya biyu uku aka ɗan yi watanni ko shekara kaga eh lallai ya iya kyautata dukiya ba ɓatawa zai ba ya iya tattali to shi kenan duk dukiyar shi sai ka zo ka samu shaidu to wane ku zo wane ku zo dukiyar da aka ban mun ta wane a hannuna kun ji kun ji dama kaza ne da kaza da kaza an yi kaza da kaza an yi kaza na kaza yanzu ga abin da ke hannuna kaza to wani gashi ya girma ya isa ya rike abin shi amma na ce ga ta zan danka mai ku shaida to haka ake yi ka gani wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ka gani in kuka gane sun samu shiriya za su iya rike kayan su ku ba su kayan su ba dalilin da kuma ka rike kayan maraya kuma ya girma ya isa ya rike kayan shi ku taba dakala da shi ba ka so ka ba shi to me kake nihi kenan eh ran da yake ka ba shi kuma rannan tashin hankali to zalincin da ya shigo kenan Allah ya kiyaye yawa to kuma in ka tsaya ka kula da maraya ka koda bai da dukiya ka kula da shi ka rike shi ka zama kaman kai ka haife shi in kuma yana da dukiyar ka rike shi da shi da dukiyar shi ka kula da shi da kyau bismillah to kana da gagarumar daraja a wajen Allah subhanahu wataala dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wai ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna dani da mutumin da ya raini maraya ya kula da shi da kyau kamar shi ya haife shi kamar haka muke a aljanna ma'ana yana kusa da annabi ya daga wannan yatsun guda biyu da na nuni da na kusa da shi ce kamar haka muke a aljanna ma'ana yana kusa da ni a aljanna saboda haka wanda Allah ya ya yi baiwa za mu ce da rike maraya to ya tsaya ya kula da kyau kar ya zalunci zai samu babbar daraja amma fa in mutum ya zama azzalimi kuma to akwai matsala wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah har sai ya kai matukar karfin shi ya zama mutum sosai komai zai iya to a kafa shaidu a danka mai kayayyakin shi wa awful kayla wal mizana bil qisas haka nan kuma ku cika ma'auni na sikeli wa awful kayla ku cika ma'auni abin da ya shafi tiya buhu lita waye waye duk abin da yake aunawa za a yi a ce a cika abu kaza to ku cika shi kailu kenan na awo tiya buhu baho kwanan sarki gwangwani kaza ake badawa kwalba kaza ake badawa duk aunawa ake ko me inda aunawa za a yi to ku cika shi cif cif fa in aka sa dabara aka sa ha'inci to akwai matsala wai lullumu dafifi na nan wal mizan haka nan kuma ku rika rinjayar da sikeli awo na nauyi shi ma awo ne sunan shi amma na nauyi wannan kailu awo ne na tiya shi ko was mizan awo ne na sikeli kaman awon auduga kaman awon dai duk da ake yi na nauyi al'ummarmu nan ba mu saba da awon awon sikeli a komai ba amma yana da kyau irin abu akwai awon da ya kamata a auna kamar yanzu in muka je Saudiya zaka ga in tumatiri za ka saya sai an sa su sikeli kilo ɗaya kake so ko rabin kilo ko kilo biyu sai a auna dama ga kuɗin shi kaga ba ba ba ba ka cewa an matsa da ko an ma arha dama ka kuɗin shi yake in lemu za ka saya sikeli ne in ayaba za ka saya sikeli ne in nama za ka saya sikeli ne in doya za ka saya sikeli ne in makanma za ka saya sikeli ne in albasa sikeli ne ga yanan kowane shago akwai kilo nawa kake so a kilo ɗaya nike so rabin kilo nike so kilo biyar nike so kilo goma nike so haka ya kamata to in kuma ba da kilon ake amfani na nauyi ba da wani abu ake amfani da shi na awo to a tsaya dai a yi adalci a yi cika abin da aka ce ana cikawa daidai in sikelin ne a tsaya a rinjayar da shi daidai kada a yi mai wata dabara a noke za ka ga ya kai kilo biyar nan ko kila hudu ne aka baka kaga an shiga matsala ko yawa kamar yadda masu litar gidajen mai wasu ke yi sai a ɗaura wani abu a zuba ma lita goma nan ko ƙila takwas ce ko bakwai da rai akwai masu yin haka to Allah ya kiyaye wanda ke yin haka ya shigar da kai cikin bala'i eh wailul lil mutaffifin Allah ya ce tsananin azaba kwarin azaba ya tabbata ga masu tauye mudu eh a daina tauye mudu a daina yi masu keli dabara ko mita a daina masu dabara don ka a cuci al'umma a bari akwai matsala akwai hadari akwai azaba in ba a bari ba wa auful kaila wal mizana bil qist ku rika yin da adalci amma fa la nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu kallafa marai wani abu da ba za ta iya ba illa wus'aha sai gurgurdan ikonta idan gurin awan nan kayi iya kokarinka ka daidaita ko an samu wata ƴan matsalar da baka san da ita ba tafi karfin ka wannan Allah zai yafe kamar yanzu mai awo da tiya tiyan nan irin wanda ake awo da ita ce kasa ka kuma sa ka zuba ka zuba iya ganin ka iya iya waka dai kai ka cika ka juye wannan kuma in ma an samu wani kusani kuma wannan Allah zai yafe dan la nukallifu nafsan illa wusaha ba mu kallafa ma rai wani abu sai abin da gwargwadon abin da za ta iya gane daidai cip-cip ba wani bambanci sai Allah amma da kai kai iya ƙoƙarinka ka gamsu cewa ka yi daidai wanda kai mawa shi ma ya gamsu an mai daidai mai kallo ma ya kalli cewa eh lalle an yi daidai to shi kenan ko an samu kuskure Allah zai yafi kun yi iyaka ikon ku kenan la nukallibu nafsan illa wus'aha to haka nan kuma wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba idan za ku faɗi magana hukunci ne za ku yi labari za ku bada menene za ku faɗi ko menene wa'azi za ku yi wata nasiha za ku yi fa'dilu ku yi adalci ku faɗi gaskiya ku faɗi daidai kakka karkata nan kakka karkata nan ku tsaya ku faɗi daidai abin da gaskiya ta ce wanda ko za ku yi magana a kai shi ɗin nan walau kana za ƙurba ko da ɗan uwa ne na kusa za ku yi magana a kai shi to ku tsaya ku yi ta tantagariyar gaskiya ba kaucewa ko kaɗan haka Allah yake so a yi adalci ai aya ta gaya mana can cikin suratun nisa ko ka gani ya kunu qawya ya lazabun kunu qawamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin ko iyayen ko kanka ne ka faɗi gaskiya ko kan iyayenka ne ka faɗi gaskiya ko balle yan uwa ko kan talaka ne faɗi gaskiya kan mai kuɗi ne faɗi gaskiya in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima in kana ganin wannan to wannan fakiri ne bawan Allah yanzu kaga na san shi ke da laihin nan yanzu kuma in na faɗi gaskiya za a wulakanta shi zai sha wahala shi yasa na ɗan ruwa to ka ruwa ma kanka bala'i kahe Allah jin tausayi ki Allah ce in yakun ganiyan aw faqir ko faqiri ne ai Allah ya bi shi a wajen ka ko to ka faɗi gaskiya kila ma faɗin gaskiyan naka zai sa ya samu sauki ka kuma mawadaci ne ka ce a to su sa Allah ji su suka kaza amma kuma ka san yanzu in ka faɗi abin ya zama ma matsala gashi suna ganin abun nan abun ka faɗi Allah ne ya ce ka faɗi wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba ko dan uwanka ne ko wane ne sannan kuma wa bi ahadillahi aufu game da alƙawarin Allah ku cika in ku kai ma Allah alƙawari ku cika in ku kai ma bayan Allah alƙawari ku cika banda saba alƙawari innal ahada kana mas'ula alƙawari in an yi shi za a tambaye ka fa dan me baka cika shi ba ko a lahira ka je sai an tambaye ka wa ahu bil ahad innal ahada kana mas'ula ku cika alƙawari alƙawarin nan ba abun tambaya ne wannan abubuwan da take faɗi yayi kama da duk abubuwan da suratul isra'i ke faɗi ka gani wa afu wa bi ahadillahi afu ku cika alƙawarin Allah in kuka yi saba alƙawari da ka tashi magana ka faɗi ƙarya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yin wannan munafiki ne ko mun cewa shi shi musulmi ne saba alkawari fadin ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alamatul munafiki salasun akwai mai cewa arba'un amma mu faɗi mai salasun din alamomin munafiki uku ne idza haddasa kadhaba wanda in zai magana ya yanka ƙarya bai bi umarnin Allah wa idza qultum fa'dilu ba sai yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa in yayi alkawari ya saba bebi wa bi ahadin laye auku ba kenan ko sannan kuma wa iza atumina khana in an bashi amana ya ci amana annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai wannan halayen guda uku munafiki ne ba mai imanin gaskiya bane koda ko ya koda ya je haji ya je umra ya yana kalmar shahada yana cewa shi musulmi ne ƙarya yake munafiki ne inda yana ƙarya yana cin amana yana saba alƙawari kaga wannan manyan bala'o'i ne ko ma'anan munafiki imanin shi na ƙarya ne da imanin ka na gaskiya ne da ka rika faɗin gaskiya da imanin ka na gaskiya ne da baka rika saba alƙawari ba da imanin ka na gaskiya ne da baka rika cin amana ba ita kuma cin amanan nan tana da faɗi ita ma ko da mutum ne ya zo da Allah kuna cikin mutane ce da Allah wani bismillah mana sai ya keɓe kai ce da Allah wani abu nake so in yi kaji kaji kaji sai dan nemi shawara ka ya gaya ma wani sirri nashi kuka dan tattauna sai ya tafi to wannan maganar da ya kebe ka ya gaya maka amana ce idan ka bari ya tafi ka zo kana ja ba ku ga wani ya zo nan ba wai ce mun yi kaza kaza kaza kaza ni kuma ni ce mai to ka san wani kaza kaza shikenan ka zama maciyin amana to in yana son kowa ya ji dan me bai zo ya ga ya faɗi cikin mutane ba ya ware ka ya kebe ka ya sirri da kai kai kuma ka zo ka tona mai asiri ka ci amana shi saboda ka ai hatara ba sai an baka kuɗi ko wani ai bukaci amana ba a'a magana ma ta sirri in wani ya baka amanarta in ka zo ka tona ka ci amana shi Allah ya kiyaye mu wa bi ahdillahi awfu zalikum wasaqum bihi wadannan abubuwan da kuka ji su ma guda biyar goma kenan ko wasaqum bihi Allah ya ne muku wasiya da kiyaye su me yasa ake cewa Allah na wasiya menene wasiya ne ga dan adam in an ce wasiya wani wani abu ne mai muhimmanci a gurinka da kake son ayi ko bayan ka mutu ka a fasa ayi shi shine wasiya ai ko ga mutum mai mutuwa kai a ce kai wani fa yayi wasiya ko ya mutu fa kaza za a to Allah ko bai mutuwa in aka ce Allah yayi wasiya shi ba mutuwa zai ba me ake nihi wato Allah ya yi wani umarni mai ƙarhi kada a kuskura a sassauta shi shi ne wasakun biyu Allah waɗannan abubuwan Allah ya nemi ku wasiya da kiyaye su baki ɗaya la'allakum tadhakkarun dan ku zama dan ku wa'azu ku rika tunatuwa ku rika tuna umarnin Allah kuna tuno azabar Allah ga wanda ya kauce ma umarnin Allah to saboda ka waɗannan su ne abubuwan da Allah ya haramta ba wata bahiratin wala sa'ibatin wala hamin ba ba ma fi buduna hadhihi al-an'am khalisatil dhukurina wa muharramun ala azwajina ba ba wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun qaryata qaryatan banza da mutanen jahiliya suka rika yi a waɗannan sune abubuwan da Allah ya haramta haramtawa ta gaskiya saboda haka wanda ya faɗi wani abin da Allah bai haramta ba ya ce ya haramta to zai gamu da Allah Allah ya kiyaye mu to naga lokacin namu ya tahigo sai dai mu kwana gobe in Allah ya kama sai mu tafi kan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ko wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun to wadannan dai sune guda goma wanda Allah ya ce ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ku taho in karanta muku abubuwan da Allah ya haramta muku na gaskiya to wadannan abubuwan kuma da za a kiyaye su ai kaga za a zauna lafiya ko in aka kiyaye waɗannan abubuwan dukansu to za a zauna lafiya a duniya za a zauna lafiya a lahira ba za a shiga matsala ba Allah ka samu kiyaye Allah ka ba mu ikon kiyayewa da farkon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh zakka in kana da kuɗi kana juya su in shekara ta zo sun isa zakka da su da riba su za ka yi musu zakka in kana da gidajen haya ko motocin haya ko gonakai kana badawa haya ana nomawa kudaden da suke tarawa in kudin na taruwa suka shekara zaka tattara suka yi musu zakka ko kana da motocin haya duk kudin zaka tattara kai musu zakka amma gidajen da kake yi na haya ko guda ɗari ne in dai ba sai da su kake ba ba su da zakka sai dai kudin da suke tarawa motocinka na haya da ke yawo suna neman kuɗi su kansu motocin ba su da zakka sai dai kudin da suke tarawa in yana taruwa to haka ne duk wani abu da kake ka saye kana aje da shi kana ba da shi haya ana samo kuɗi to kudaden ne in sun taru za ka rika yi mazakka ba abun ba amma idan aka ce mutum sana'a shi sai da gidaje to in ya tashi yin zakka har gidajen da bai samu masu saye ba zai musu kima ya hada da kuɗin da ke hannun shi ya musu zakka in an ce mutum sana'a shi sai da motoci to in ya tashi yin zakka da kudin da ke hannun shi da motocin da bai sai da mutum zai musu kima ya hada ya fidda zakka kaga an gane ko in an ce mutum sana'a shi sayan gonakai ya saida to in ya tashi yin zakka da kudin da ke hannun shi da gonakan da ya saya bai riga ya saida ba duk zai musu kima ya musu zakka ko meye kake sawowa kana saidawa ka sawo ka saida ka sawo ka saida to in ka tashi yin zakka da kudin da ke hannunka da abubuwan da ka riga ka sawo baka saida ba ko me za ka yi mai kima ka hada da kudin hannunka kai mai zakka amma idan abin ba sau na wal walidina wal jami'il muslimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين